أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولينا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Allah muna godiyarka da girmamawa da gaggautawa subhanahu wa ta'ala godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare da magara yau muna ranar laraba haka ne goma da watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda shi ne ashirin da watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu ashirin miladiya. A daren jiya muna cikin wannan sura mai tarin albarka suratul Qaf mun tsaya a kan aya ta ashirin da biyu, yau za mu tashi kan aya ta ashirin da uku. muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi na'am ni Allah ya ce
wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid na'am alqiya fi jahannama kulla kafarin anid manna il manna'in lil khairi mu'tadin murib
Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya ba mu labarin irin ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid labarin yadda ake tashin kiyama labarin tun daga mutuwar mutum har zuwa cikin kabari har tasawa da zai yi mun yi bayani takaitacce cewa lokacin da aka binne mutum za a gwada mai taga daga cikin aljanna in ɗan wuta ne a ce mai kaga gidanka da ka bi Allah amma yanzu sai a gwada mai gidan shi na wuta a ce in tashin kiyama ya zo ga inda zaka shine zai addu'a ya ce Allahumma la taqumu sa'a abada Allah karka ta da kiyamar hal abada shi kuma dan aljanna bayan an mai tambayoyi ya ci jarrabawa ta tambayoyi da fari sai a gwada mai gidan shi a gidan wuta a ce da baka bi ba Allah ga gidanka amma yanzu da ka bi Allah ka ga gidanka yaushe zan shiga sai an tashi kiyama sai ce Allahumma aqimu sa'a shi kuma so yake yanzu ma a ta da kiyama dan ya je ya shiga cikin waccan lagwada lokacin da aka binne mutum a galgajiyance za ka ga ana yin wata addu'a ya abdallah wannan addu'ai ba ta da tushe a musulunci abinda ake so a yi ta mamacin addu'a ya abdullakin wannan wa idza sa'alakal malakani an rabbika wa nabiyyika fa qul lahumu allahu rabbi to wannan matacce ne wace irin magana ce zaka mishi ya kai bawan Allah ya abdullah idza sa'alakal malakani idan mala'iku bi suka tambaye ka wane ne ubangijinka wane ne annabinka faƙun lahuma ka ce musu Allahu rabbi Allah shine Ubangijina, annabi Muhammadu shine annabina, musulunci shine addinina bayyaji a mace yake babu yadda za a yi ka bashi umarni baya iya ji baya jin ka wannan lokacin da aka binne mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi mushi addu'a a tsaya kan kabarin shi a yi ta mushi addu'a a yi ta mushi addu'a tukuru ka yi addu'ar da za ta fito daga zuciyarka zuwa ga Allah subhanahu wataala kana nema mai gafara gurin Allah Allah ya ji kanshi Allah ya rahamshe shi Allah ya kankare mai zunuban shi annabi ya ce ku rema ma dan uwanku gafara yanzu ana mai tambayoyi yadda muka faɗi cewa wannan karatun da ake bawa mai kwanciya tsakar ɗaki biyu ne ɗaya baya da tushe dukkan abin da za a faɗi ma mutum bayan ya mutu baya da tushe amma abu ɗaya tukuru ake so a jajirce ka tsaya a bisa kabari ka ɗaga hannu haka ka tukuru daga zuciyarka kai ta mushi addu'a kai ta mushi addu'a kai ta mushi addu'a haka ake so in wasu suna nesa za ga wasu an shigo kabura ba su shigowa ma sai su tsaya can bakin kofa ba haka ba ake tsayawa za ka yi kan kabarin shi wanda suke kan kabarin idan suka yi addu'a suka yi addu'a suka yi addu'a su ja da baya wa'ancan su ma su ja kuma su samu wuri su shigo su ma su yi addu'a su yi addu'a su yi addu'a su ja da baya wa'ancan su ma su ja kudo haka ake yi wancan munafikai ba Allah mutane ma annabi wala taqum ala qabri wala tusalli ala ولا ahadin mata تصل على أحد ahadin wala taqum ala qabri منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ka ji bayanin kadda kama ɗayan su sallah in ya mutu hal abada kuma kar ka tsaya akan kabarin shi kenan in mumuni ne ka mushi sallah ka tsaya akan kabarin shi ka tsaya a kan kabarin shi kai ta mishi addu'a haka ake busa za ka yi addu'a wadda take wani wata wata waya wacce ta yi har- za ka tsaya tsayen lokacin da za a yanka raƙumi ne ko saniya raƙumi har a heɗe nama tsawon lokacin wannan za ka tsaya kana mishi kana kana mishi addu'a in ya so sai ka huce ka musu ta'aziyya in aka dawo gida wanda su ne aka ma mutuwai ba laihi su dakata mutane suna zawa suna musu ta'aziyya suna zawa wanda mutuwar ta shafa amma ba a yi a kawo aje a aro huda ba da runwa da kujeru shikenan an ga gurin zama sai an yi sati guda zumbut wannan abun ba ya da tushe a musulunci kuma ba addini ba ne a yi ta hudu abinci daga gidan mamaci ko ba shi ba ne ko ba nashi ba ne aka bada to ai wanda ya bada ya bada ne a ba ɗiyan shi a ba jikokin shi a ba matan shi ku kuma ku zo ku zamna ba ku da aikin yi sai dai a hudo na sahi a hudo na rana a hudo na mareci wannan duk bai taso ba a musulunci ya kamata a daina a gyara al'umma mu koma kan sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama yanda musulunci ya zo wanda aka ce su zamna su amshi ta'aziyya muƙarraban wanda aka ma mutuwai za su zamna lokaci kaɗan suna amsar ta'aziyya wanda bai musu ba ta'aziyya yana zawa yana musu ta'aziyya amma ba gurin ba ya zama shi kamar gidan biki kamar gidan biki wannan haramun ne ya kamata a daina idan wannan ya wuce aka binne mutum an mai tambayoyi ya ba da amsa in ya kwanta ka- har zuwa tashin kiyama kun san tashin kiyaman kusa ne ma ya kusa tun zamanin annabi Allah ya ce lokacin tashin kiyama ya zo iktarabatis sa'atu اقتربت kamar.
الساعة وانشق القمر ai ga wata lokacin tashin kiyama ya zo har wata ya tsage alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama manya-manyan alamomi na tashin kiyama guda goma annabi ya ce mana za su zo ala tattara ɗaya bayan ɗaya da gaugawa in ɗaya ya bayyana ɗaya bai daɗewa ɗayan zai sake bayyana ɗayan bai daɗewa zai successive ma in aka samu misali rana ta fito daga yamma ba a daɗewa za ku ji dujal ya kullo ba a daɗewa ya juje ma juji ba a daɗewa mahadi ya kullo ba a daɗewa isa ya sabko su goma ne manyan alamomin ƙananan alamomin kuma tuni mun gansu an ga alamomi da yawa wanda suke alamomi ne na tashin kiyama ƙanana lokacin tashin kiyama in ya zo lokacin da za a yi busa a cikin ƙaho idan aka yi busar wannan aka yi kiran kowace rai da koma gurin mai ita Allah subhanahu wa ta'ala zai sa nada zai yi kiran mala'ika eh, mala'ikan zai ce ita busa abinda take nihi ayyatu hal izamul baliya ya ke ƙasassa radaddagaggu wanda kika koɗe wal ausalil mutaqati'a ya ke gaɓaɓuwa wanda kika ciccire mutum ya ɓace gaba ɗaya ya nike mun yi bayani jiya cewa akwai wasu mutane wanda ƙasa bata cin namunsu ƙasa bata cin namunsu kwata-kwata kamar annabawa da salihan bayi ƙasa bata cin namunsu amma sauran ya ayyuhan nasu wanda ƙasa za ta cinye gaba ɗaya akwai azamin zanab ƙashi na ƙarshe na ƙarshen wutsiyar mutum ake ce mai wannan ƙashin shi daga shi ne shi kaɗai yake saura annabi ya ce daga shi aka halitce mutum daga kanshi za a rakkaba shi daga kanshi in an mala'ika ya yi kiran wannan a ce in ihe ya ce inna allaha ta'ala ya amurkunna allah ta'ala yana kiran ku gaba yana umurtar ku gaba ɗaya an tajtami ana li fasalil qada' maza ku haɗu gaba ɗaya rankata kaf saboda aje a yi lissafi sai kaga duk inda naman yake da inda jinin ya shiga ya tsotse ya bushe da duk inda gaɓaɓuwan da ƙashishuwan sun fara rakkabuwa kaf kaf kaf kaf kaf sai ya ƙullo kamar yadda shukka take ƙullowa in an yi ruwa sai ya ƙullo daga cikin ƙasa sai tare mahashar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ni ne farkon wanda ƙasa za ta buɗe in fara hutawa to idan aka zo taron mahashar shari'a ce za a yi shari'an nan kuma alƙalin Allah ne sai Allah yake ce mana idan aka zo wa ƙala ƙarinuhu haza ma ladayya atid shi wannan ƙarin ɗin ku duba a wannan ayata 23 ko an ce ƙarin abokin shi zai ce haza ma ladayya ya Allah ga abinda na zo da shi ga baki ɗaya ba ƙari ba rage ya kawo dosiyanka shi mala'ika ake ne shi ne ƙarin ɗin don za mu ga wani wakala ƙarinuhu a gaba shi kuma wannan shaidan ne don kaka gama wannan abokin da wannan abokin mun yi bayani jiya cewa kowa da kun shaidan a tare da shi sai wanda Allah ya ya tseras wanda annabi sallallahu alaihi ya gaya mana ƙarar ya ce shi nashi ya musulunta baya umarnin shi sai da aikin alkhairi to wannan zancen mala'ika muke shine karin ɗin na mutum zai biyo ka da dosiye ɗinka mulaf ɗinka kamil ya zo ya kama Allah Allah ya sani tun kamun a kawo ma amma tabbatar mulkin Allah ne zai ce ya Allah ga ayyukan da ya yi gaba ɗaya ba ƙari ba ragi gabaki ɗaya ya kawo ya ajiye ma gurin Allah subhanahu wa ta'ala mujahid malam mujahid yake cewa akan mala'ikan wannan yace ya ƙoda ibn adam alladhi wakalat ne bihi dan adam zai ce ibn adam din da aka wakala shi kad ahdartuhu gashi na kawo shi wa kad akhtara ibn jurair shi kuma ibn jurair yace asaiq din wannan shine mala'ikan wannan wanda ake tare da shi tun daga fari zai ce ni ne ga dosiyan gaba ɗaya an kawo Allah ya yi bincike gaba ɗaya to na kafiri za mu fara bayani sai Allah ya ce alƙiya fi jahannama كل ألقيا في جهنم كل كفار عنيد Allah subhanahu wata'ala zai ce in an yi lissahin an ida to wanda zai je za a jefa cikin wuta alkiya fi jahannama ku jefa shi cikin jahannama wane ne kulla kafarin ani dukkan kafiri mai tsaurin kai an fara zana wasu siffofi ku tsaya za a zana siffa guda biyar sai ce manna'in lil khairi mu'tadin murid mai hana alheri mai ƙetare iyaka mai shakka a cikin al'amarin addinin shi alladhi ja'ala ma Allah
ilahan akhara fa alqiyahu fil adhabi shadid wannan da ya sanya wani ubangiji ba Allah bai sanya ma Allah kishiya ya ce fa'alƙiyahu ku sanya shi fi azabin shadid a cikin azaba mai raɗaɗi. To, a nan gurin an yi da lissahi gaba ɗaya, za a jewa su cikin wuta, kun ganin aka ce alƙiya, alƙiya ƙin wannan kun san fasara ce ta mutum biyu. To, su wane ne za su jefa shi? Wani ma wasu malaman tafsiri suka ce a alƙiya ƙin nan ana nihin su alugaci. a luga ana ɗaukan kalmar mutum biyu a kalmar mutum guda a ɗora ta mutum guda mutum biyu suka yi istidlali da waɗata jassas da yake cewa ya harasi idriba unqa wani sarki ne aka ana ce mishi hajjaj hajjaj bin yusuf ya harasi ya mai gadi na bugi ku bugi kawunan shi sai ya ɗauki kalma ta mutum biyu suka ce ai luga ce ta larabci fusaha ce shi ko qur'ani ya zo da luga ce ta larabci shi yasa aka ce alqiya wasu kuma suka ce a'a alqiya kin wannan Allah subhanahu wataala yana nihin mala'ikan ai ta akai can mala'ikan shahid wanda ya sa'iq wanda ya koro da shahid wanda yake shaida ai su biyu ne to da su ake a zahir ita ce magana ta zahirar alkiya fi jahannama kulla kaffarin ane ku jefa cikin jahannama dukkan kafiri mai tsaurin kai sufa ɗaya ya zamanto kafiri mai tsaurin kai manna'in lil khairi mai hana alkhairi wanda siffofin wannan guda biyar suka haɗa kan shi ashirin uku manna'in lil khairi mai hana alkhairi iya da abun ba zai taimaka ma kowa ba iya da dukiya zaka ga na kusa da shi ma yana cikin wahala wanda take ita ce ya ki taimaka mishi kai in ya ji wani ma zai alkhairi zai je ya hana ya zige ya lalata abun ya zama manna'in lil khairi muguwar al'ada ce babu ruwanka za yi alkhairi ka bari ai ka bari ai dan ni idan ana jin maganar ka ana jin shawarar ka zaka je ka bata abun mu'tadil mai ketare iyaka duk abin da aka ce Allah baya so shi sai ya yi shi murib kuma mai shakka a cikin addinin shi shi wai ta yake wai anya tashi kiyama nan ma an yi shi yana ga duniya kawai tana tahiya babu wanda ya tahiya dawo ya bada labari shi shakka gare alladhi ja'ala ma Allah ilahan akhara wannan wanda ya sa tare da Allah ya sanya wani ubangiji abun bauta sai Allah ya ce fa alqiyahu fil azabi shadid ku jewa shi cikin azaba mai tsanani ku jefa shi cikin jahannama to kaga wannan hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah subhanahu wata'ala ya yi da mushi lissahi an ga ya cika wannan sufofin guda biyar da aka zana dan wuta ne wuta za a jefa shi azaba mai tsanani to lokacin da aka yanke mai hukunci sai ya kawo uzuri wane ne zai kawo uzuri قال قرينه ربنا قال قرينه ربنا ما أطغيته نعم ولكن كان في ضلال بعيد wanda ƙarinuhu abokin shi zai ce rabbana ma atghaituhu ya ya ubangiji mu ban batar da shi ba walakin kana fi dalalin ba'i amma dai dan daman yana cikin bata kuskure wanda yake manesanci da addininka ka to wannan abokin kuma na biyu muka ce wane ne shaidan ne can mala'ika ne abokin wanda suke tare ya kawo mu ka kamil an yi lissahi zaka tahi wuta Allah ya ce a jefa shi wuta to sai su fara rikici da shi da aljanin wanda suke tare da shi wanda ya batar da shi karin a nan gurin huwa shaitan alladhi wukila bihi shine shaitan ɗin da aka wakkala suka rayu tare da shi a duniya yayi tabbatar da shi ربنا ما أطغيته شيء يقول الإنسان الذي قد أوفى القيامة كافرا يتبرأ به من الشيطان sai mutumin sai ya ce Allah wannan shi ne ya batar da ni shi ya sa ni na yi kaza na yi kaza na yi kaza kenan yanzu rikici ne zai tashi da faɗa tsakanin kai da shaidan ɗinka a gaban Allah kana gaya mai Allah shi ya batar da ni shi ya sa na yi kaza shi ya sa na yi kaza shi kuma shaidan ke sai ya ce rabbana ya ubangiji mu ma a tsakatu ban batar da shi ba ƙarya yake muni shi shaidan ke zai faɗi ma Allah haka na ya ce walakin kana fi dalalin mubin amma ba'e daman yana cikin bata yana cikin bata manisanci haka yake to wannan yayi daidai da faɗin Allah subhanahu wataala a cikin suratul Ibrahim lokacin da dukkansu wannan aka yi bayani Allah ya kwaɗe su la tahtasimu ladai za su shiga wuta a tattara 'yan wuta gaba ɗaya sai shaidan ya zo ya musu huduba Allah raba mu da hudubar shaidan zai musu diskur ga su nan sun jeru gaba ɗaya sai shaidan ya musu magana menene zai ce musu wa qala وقال الشيطان shaytanu lamma لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما kana li وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي na'am fala talu فلا تلوموني ولوموا أنفسكم
ma'ana ما أنا بمسرككم وما أنتم بمسرخي na'am إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم la hawla wala quwwata illa billah wannan ita ce hudubar da shaytan zai ma mutum mabiyan shi Allah ya ce wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr lokacin da aka yi da komi da komi an ƙida 'yan wuta za su ta yi wuta sai shaidan ya musu huduba ya musu diskur ya lamma qudiya al-amr lokacin da al'amari ya kare zai ce musu mi inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa'ada wa'ada al-haqqi to ku sani yace Allah ya muku alƙawali alƙawali na gaskiya ya cika muku mi wani alƙawali ne na ku bi shi ku bi Allah da annabin shi zai sa ku aljanna ku butulce ku kibin Allah da al- da- da annabin shi zai sa ku wuta shine alƙawalin yace Allah ya muku alƙawali alƙawali na gaskiya kuma Allah ya cika muku yace wa wa'adtukum ni kuma na muku alƙawali fa akhlaftukum to na saba muku kun ji hudu fa wannan ai ba da ba ta da dadi yace wa ma kana li alaikum min sultan ai ba ni da wata hujja akan ku ba ni da wani karhi kun gani na zo na tirsa saka na ce sai ka je ka sha giya ka ga na tirsa saka na ce sai ka yi sata ka ga na tirsa saka na ce sai ka yi zina sai ka yi zalunci sai ka zalunci mutane sai ka ci mutuncin mutane duk na tirsa saka ai baka ganni ba haka zai ce ya ce ma mutanensu illa an da autukun fastajabtum li kawai na yi kiran ku ne na kawata muku na zayyana muku na nuna muku abun wannan ho mai kyau ne kuma kuka bi ni haka kawai kuka yi fastajabtum li yace fala talumuni wa lumu anfusakum to daga kar ku zarge ni ku zargi kawunan ku ku kuka bi ni ni na tilasta ku shi shedan ho yake faɗi yace ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiya ku wai a yau ba ni ban na iya taimakon ku ku ba ku iya taimako na maganar ƙarshe kenan inni kafartu bima asharattumuni min qabl kai ni na kafirce ma ma abinda kuke shirka da ni da farkon ma da kuke cewa kaza shedan kaza duk ku zano su ayi kaza ayi kaza na shirka na bautata ma wani Allah ni na kafirta da wannan shedan ne yake kafirta wai da da abinda suke suke faɗi yace inna zalimina lahum adabun alim sai ce azzalimai fa suna da azaba mai raɗaɗi duka wannan hudu ba shaidanci la haula wala quwwata illa billah sai Allah ya ce eh, bancin an watsa su cikin wuta qala قال لا taqtasimu تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ladayya. jayayya wannan da suke da su da shaidan Allah zai ce la tahtasimu ladayya babu wani ja'in ja a tsakanina dan mu za ku dinga husuma a guri na yau wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id alhali na gabatar muku komi da komi na alƙawali na azabata na gabatar muku eh, hujjoji na aika muku eh, annabawa na sabko muku da littafi duk na gaya muku komi da komi ga yadda za ku yi ba ku yi ba to babu wani jayayya a tsakaninku a yau ma yubaddalu ما alqawlu ladayya يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ma yubaddalu alqawlu ladayya ai babu wanda zai iya canza magana a yau na riga na yi hukunci magana ta kare lastu u'adhibu ahadan illa bi dhanbihi bazan azabtar da kowa ba sai da zu- zunubin da yayi wa ma ana bi zallamin lil abid ni kuma ba mai zaluncin bayina bane ba ba na zalunta kowa sai akan zunubin shi da yayi Allah subhanahu wataala daman ya gaya mana a cikin wani hadisul qudsi yace ya abdu ya ibadi ya bayina inni haramtu zulma ala nafsi ni na haramta zalunci a bisa karan kaina waja'altuhu bainakum muharrama kuma na sanya zalunci haramun ne a tsakaninku yace fala ta zalimu ka shaidun kuwa kada ku yi zalunci shi kanshi Allah ya ce ya haramta ma kanshi zalunci ya sanya zalunci kuma haramun ne a tsakaninmu kuma ya ƙara kashe da kada ku yi zalunci Allah kiyaye sai mu gaba يوم نقول لجهنم هل امتلأت wata ce وتقول هل من مزيد wa uzlifatil janna وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد Allah subhanahu wata'ala ya ce ranar wannan ranar kiyama yau mana ƙulu li jahannama halim talati ranar da za mu ce ma jahannama kin cika kin cika Allah zai tambayi jahannama ana zuba mata ana kwasawa ana zuba mata kuma Allah ya tambaye ta halim talati kin cika ita ko mi zata ce wata ƙulu halmin mazid sai ta ce ya Allah akwai ƙari kuma shi Allah ya yi alkawari sai ya cika لأملأن جهنم ولكن أقل القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين yace faɗa ta gaskaya ta tabbata daga gare ni sai na cika wutar jahannama min aljinnati wan nas ajma'in da muta da aljannu da mutane gaba daya kun ga anan ka gama magana nan guda biyu maganar ta farko ita ce Allah subhanahu wataala ya ma ita jahannama alƙawari sai ya cika ta duk zurfinta sai ya cika ta kuma gashi an zo tashin kiyama ana ta kwasowa ana zuba mata kuma ana tambayar ta halimta la'ati kin cika sai ta ce halimin mazid akwai ƙari a zuba a zuba a zuba Allah ya ce mata halimta la'ati kin cika sai ta ce halimin mazid akwai ƙari la haula wala quwwata illa billah ai ko da kai akai batsiya kaga arkare ko batsiya kakka yanzu ai da kai Allah kiyaye mu jahannama da ita da aljanna sun yi wani sa'insa hadisi ingantacce daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ita jahannama ta ce ni masu girman kai da kwaboro da jiji da kai da nuna isa da manya na gari wanda suka tauye haƙƙin talakawa su suke shiga cikina ita ku aljanna ta ce ni miskinai masu rauni talakawa wanda ake tsammanin su su ba kowa bane ba a duniya su suke shiga cikina suna wannan bayani tsakaninsu sai Allah subhanahu wata'ala ya ce to ke jahannama ke azaba ta ce ina azabtar da bayina kangararru ke kuma aljanna aljanna ke kuma rahama ta ce ina sa ta a cikin bayina waɗanda suke da ramni amma ku duka biyun wannan ya ce walikilai kuma alayya mil'uba ku duka Allah sai ya alkawari sai na cika kowanne kenan yadda Allah ya alkawari zai cika jahannama haka ya alkawari zai cika aljanna ita da me ake cika ta jahannama shi ma hadisi ne ingantacce daga gurin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a dinga zubawa a cikin jahannama ana zubawa ana zubawa hadisin Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yulqatin nari za a dinga jefawa a cikin wuta wa taqulu hal min mazid tana cewa hal min mazid hatta yada aljabbaru qadamuhu sai Allah aljabbar sai ya dora mata diddige shi fa taqulu qattun qat zata ce qattun qat ana ta zubawa tana cewa ta akwai ƙari Allah zai ɗora mata diddigen shi a saman sai ta ce kattun kat za ta hoshe ta cika ta cika ta cika Allah ya cika mata alƙawarin shi a nan magana ita ce wasu in an ce diddige na Allah sai su dinga cewa kamar an yi azarɓaɓaɓi to ita kuma aƙida sahihiya duk abin da Allah ya ce yana da ka yarda yana da amma yaya yake misalin yaya yake kwatankwacin yaya yake wannan ba zancen ka bane kawai Allah kana da ya ce yana da kaza in Allah kana da kaza yaya yake ba mu sani ba la didda wala nidda wala tashbiha wala tamthila babu kishiya babu sunkuye babu kamanta shi babu musulta shi kawai yanda Allah ya ce iya da kaza in Allah yana kana da kaza Allah ya ce yana da hannu mu ce in Allah kana da hannu amma kada ka kuskure zo a cikin kwakwallo ka kai hangen hangen hannunka kada ka kuskure ka kamanta shi da hannunka kawai wani abu ne nashi yace sunan shi hannu shikenan shikenan fa Allah yace ba hannu ɗaya ma biyu gare eh bal lokacin da yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha a cikin Qur'ani Yahudawa suka ce yadullahi magalula ai hannun Allah a damke take bayya bada bayya arzutawa Allah ya ba su amsa ya ce bal yadahu bari dai hannayen shi guda biyu yaya suke mabasuta ne a shimfiɗe suke yin fiku kaifa ya sha yana cidawa yanda ya ga dama to anan Allah bai tabbatar ma kanshi hannu ba to amma yaya hannun yake wannan ba zancen mu bane ba mu san ba yaya yake wani abu ne nashi kawai yace sunan shi hannu dan sun yi suna ɗaya da irin namu da irin na kowa baya cewa iri ɗaya ne kuma ba kamanta Allah bane ba da bayi saboda ai Allah yana ji yana gani ko kuma bayi ma suna ji suna gani to kuma dan an ce bayi suna ji suna gani sai ka kamanta ji na Allah da irin ji na na bayi Allah subhanahu wataala ya ce inna khalaqana al-insana min nutfatin إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج نبتليه فجعلناه سميعا sami'an basira mu mun halicci irin nan na mutum daga dashi na mani na jinin na na, na gudan ruwan nan muka cakula shi muka halicce shi sai muka sanya shi sami'an basira yana ji yana gani kun ga ayar qur'ani ce ko mutum Allah ya ce yana ji yana gani can kuma Allah ya ce wa kana Allahu وكان سميعاً- الله سميعا سميعاً بصيراً.
عليما basira a cikin Qur'ani Allah ya ce shi ma yana ji yana gani to zaka kamanta ganin Allah irin ganinka baka yi bata yiwa ka kamanta jin Allah irin jinka bata yiwa kawai Allah ya ce yana da ji i Allah kana ji yana gani i Allah kana gani yana da hannu i Allah kana da hannu yana da kadam Allah kana da kadam amma yaya suke ba wajen wasan mu bane wannan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai fassara mu ba babu wanda ya fassara a cikin salafus salih kai ma baka isa ka fassara wannan ba amma ka tauye ka boye ka ki cewa a'a ba hannu ba ake nihi ana nihin rahama to waye ga maka nan sai ka ka dalili in ka canza kalmar ta qur'ani ka mata wata fassara ka daban to sai ka kawo dalili sai ka kawo hadisi ingantacce wanda annabi ya ce ba wannan ba ake nihi haka ake nihi kawai ka faɗi abin da Allah ya ɗora ma kan shi ba tare da kwatamce ba ba tare da juya shi ba kawai kai ba ka san koyaya yake ba amma haka yake yadda aka faɗi idan to kun ji yadda ake cika wutar jahannama to ita kuma aljanna ya za a cika ta idan Allah subhanahu wata'ala ya sa mu duka cikin aljanna muka shiga muka shiga ko Allah sa mu aljanna idan muka shiga muka shiga muka cika muka muka mu iya cika ta kuma ga sauran wuri da yawa sai Allah subhanahu wataala ya halicci wasu halittu sai ya ƙara a cikin aljanna tunda Allah ya mata alƙawari sai ya cika ta ita ma sai a cika ta an fahimta ko shine hadisin annabi ingantacce wanda ya ce wani kilai kuma alayya mil'uha kowannen ku sai na cika ta yau mana ƙolin jahannama halim talat lokacin da za mu ce ma jahannama kin cika wata ƙolo halmin mazid ita kwata ce akwai ƙare wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id za a kusanto da aljanna ga masu tsoron Allah ghayra ba'id ba ta da nisa wasu malamai suka ce ba ta da nisa kin wannan ana nihin alkiyama kiyama ba ta da nisa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bu'ithu ana wasa'ati gahatain ya nuna hannayen shi tsarkakakku guda biyu ya tsotsin shi guda biyu yace an aiko ni da ni da tashin kiyama kamar haka kaga haka da hannayen shi sallallahu alaihi wasallam wai duniya tun daga nan hannu an yi ta an yi ta an yi ta an kare duniya an kare hal an zo nan a daidai nan aka aiko annabi saura nan gurin saura kamar harcen wannan duniya ta kare an yi da fa a kare ta ne muke komi ya kare a kare ta ne muke na ɗaya tabarmi ne ake mu ne na ƙarshen kuma mu ne khairul umma hiyayyen al'umma wadda Allah ya zaɓe mu ya ba mu hiyayyen annabi ya ba mu hiyayyen littafi Allah yana son mu Allah samu aljanna sai mu gaba هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ mana hashiyar من rahama.
خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب Allah ya ce hada ma tu aduna wannan abin da ake yi muku alƙawali ne li kulli awabin hafiz ga dukkan mai mai da al'amarin shi mai kiyaye dokokin Allah wane ne man khashiyar rahmanu bil ghaib wanda ya ji tsoron ar-rahman Allah a halin koye wa jaa bi qalbin munib ya zo da zuciya kubutatta daga dukkan sharri mai komawa ga Allah wannan gaib din wannan wa khashiyar rahman bil ghaib ya ji tsoron ubangiji a halin fake a halin koye malaman tafsiri sun fassara shi da fassara guda biyu da farko suka ce Allah yana nihin wa khashiyar rahman bil gaib ya ji tsoron ubangiji a halin gaibi idan waje da fursatun liya'asillaha lokacin da ya samu wata occasion wata fursa zai saɓi ubangiji ya ga babu wanda yake ganin shi sai ya tuna Allah iya ganin shi shine ya ji tsoron Allah a gaibi can hadisin ba ta wa rajulun da ato imra'atun wanda zai shiga zai shiga aljanna bidun hisab da mutumin da mace ta yi kiran shi mai nasaba da jamal yace mata inni akhafu Allah rabbul alamin ni ina tsoron Allah ubangijin talikai kenan irin wannan kafa ba kowa ba yake ketare ta sai mai tsoron Allah lokacin da ka ganka gadan gadan zaka yi sako kuma babu mai ganin ka kuma ga occasion din ta fursar ta, mutaha a gare ka in ka ɗauka babu mai ganin ka kuma ba yadda za a yi a nan duniya sai ka tuna Allah iya ganin ka to irin wannan matsayin sai ka daina saboda tsoron shi matsayi kake samu Allah sai ya ɗaukaka ka haka malaman farko suka fasara aye malamai na biyu suka ce a aye ya khafu Allah ala annahu lam yara tana ne wanda yake tsoron Allah akan bai taba ganin Allah ba duka da ka fasara kamar ɗaya ce ai cikin mu nan ba wanda ya taba ganin Allah kuma kowa a zuciyar shi ya tabbata akwai Allah kuma kowa iya tsoron Allah dauki misalin azumi kai ka tabbata mai azumi yana tsoron Allah saboda iya da fursa ya shiga ban ɗaki ya je ya je da ruwa sai ya kwankwada ya hutu in bai tsoron Allah har ya hutu ya dinga cewa azumin yau akwai rana wahala gare shi shi ko ya ɓoye ya sha ruwan shi to ka gani bai yi ba to in ya gamu da ruwa da shi kuma ya jin ishi ruwa babu abin da ya hana shi ya sha sai tsoron Allah to iya cikin wannan martabai man khashiyar rahman bil gaibi wa ja'a bi qalbin munib yazo ma Allah da zuciya ai salim a wata aya take cewa illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya zo ma Allah da kubutattar zuciya wadda baya shirka kuma baya gaba kuma yana neman alkhairi da kowa wannan shine zai shiga aljanna eh Allah ya ce udkhuluha udkhuluha bi salam na'am zalika yawmul khulud lahum lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid bayan mun ga yadda yan wuta za a sa su wuta yanzu muna ga yan aljanna man khashiyar rahman bil ghaibi wa ja'a bi qalbin salim su kuma yan aljanna ya za su shiga aljanna Allah sa mu ciki ya a ce udkhuluha bi salam ku shiga cikin aljannan nan da amincin Allah zalika yawmul khulud wannan ita ce ranar dawwama hal abadin abada ba kishirwa ba yunwa sai jin daɗi sai lagwada ka more ka hore ka ji daɗi ka yi barci yadda kake so ka tashi yadda kake so duk wata kikika na duniya ya kare domin kamun ka shiga sai Allah ya ce wani za'ana ma fi sudurihim min gillin duk wani kulli da yake cikin zuciyarka sai Allah ya fitar da shi dama wani irin kulli ne tausayi ne da haushi duk in ka duba abu dukkan su in ma kana tausayin abun zuciyarka ta yi ta ɓaci in ma kana jin haushin abun zuciyarka ta yi ta ɓaci to an zare wannan kawai sai jin daɗi kai wannan lagwadai Allah kai mai da wai kun san daga shigowar mu aljanna menene farkon abin da za a tarbe mu da shi farkon somin tabi abincin yan aljanna wanda za a fara maraba da baki kun san menene shine an takihi na aljanna za a soye daga kunzo kunzo ba kon yazo ba ana kama ruwa ba to shine ruwan da za a ba mu Allah sa muna ciki fa anta kihi a cikin aljanna udkhuluha bi salam ku shiga cikin ta da aminci kuna amintattu zalika yawmul khulud wannan ita ce ranar dawama lahum ma yasha'una fiha Allah ya ce suna da duk abin da suke so a cikin ta wala dai na mazid kuma muna da ƙari akan abin da suke sa ku dinga duba wannan ayoyin wa lahum ma yasha'un duk abin da zuciyarka za ta raya maka zaka iya tunanin abin nan kana son shi to an baka shi duk abin da kake so ga koramu guda hudu da suke gudu kuma banda shi ma thumma tushaqqaqul ardu ba'du duk abin da kake so na marmaro ji ko miye sai amma korama shi a gidanka duk abin da kake so na ji sai amma korama shi a gidanka ba koramin guda hudu wannan manyan ne amma duk abin da kake so in ji annabi sai amma korama shi komi wahala ka kare wani yake tambayar abubakar wai yaushe ne matar raha yaushe ne za mu huta ya ce inda awwali kadamin fil janna sai lokacin da ka fara saƙawarka cikin aljanna shi kenan hutu ya zo sai mi kenan sai mi gaba Allah ya ce lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid na gare su abinda suke so kuma muna da ƙari to ƙarin wannan menene Allah yake ce mana a cikin suratu Yunus للذين أحسنوا الحسنى للذين وزيادة أحسنوا الحسنى وزيادة wanda suka kyautata suna da husna ita ce aljanna kuma wa ziyada da ƙari ga aljanna ga ƙari ai mutum zai zai- zai zai mamaki ga aljanna komi ya zo kuma ga ƙari to menene ƙarin wannan an samu hadisi daga muslim daga sahih muslim ruwayar suhaibu bin sinan ar-rumi yake annaha nazar ila wajhillahil karim wannan ƙarin shine kallon huska Allah mai daraja mai karamci kallon Allah ya yi aljanna daɗi wasu don daraja su duk kullum sai sun ga Allah wasu kuma a sati wasu kuma sai shekara wasu kuma gashi nan dai gwalgwadon darajar ka a cikin aljanna gwalgwadon da zaka bazirikin zai dinga zo maka kuma babban abu wa ridwanullah akbar ورضوان من الله أكبر yarda daga gurin Allah shine mafifici Allah zai ce ma 'yan aljanna daga yau na yarda da ku ban na ƙara fushi da ku shikenan kaga wannan magana ta hi- ta hi ma ta jin daɗi na mamaki Allah sa mu ciki wa kam ahlakana وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من مهيس na'am إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد Allah ya ce wa kam ahlakana qablahum nawa nawa muka halakar da tun gabanin su wanda basu bi ba Allah min karnin daga karnoni siyakil siyakil shine karni shekara ɗari hum ashaddu minhum batashan wanda sun yi su karfi komi sun fi su fatanaqaw تنقبوا في البلاد tanaqabu في البلاد tanaqabu fil bilad eh banna gani
فنقبوا في البلاد هل من مهيس tanaqabu fa naqabu fil biladi نعم suka yi ta zarga-zarga a cikin gari su je su zo suna ta abin da suka ga dama halmin mahis shin yanzu kaga wani ɗuriyarsu a sauransu duk mun halakar da su Allah ya ce kam a halaka na ƙablahun kamun kahuran wannan na makka alƙaryoyi nawa muka halakar da su wanda sun yi su ƙarfi sun yi su alatu sun yi su komi wanda suka yi yawace yawace a cikin ƙasa su je su hau dihab wa iyab zuwa da zawa a doron duniya to kuma yanzu ya kaji su hal akwai wani abu na jaumin azabillah min mahis kaga sun tsere ma azaban Allah ina ba su tsere ba inna fi dalika la dhikra ka karanto nan إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد lalle a cikin wannan la dhikra akwai ambato ga mai hankali ya tuna ya gani liman kana lahu qalbun ga wanda yake da zuciya aw alqasal a ko kuma ya jefa ji wa huwa shahid kuma yana mahalarci wannan aye daga gurin qalbun eh, liman kana lahu qalbun ga wanda yake da zuciya kowa ba iya da ba zuciya to wace irin zuciya ake nihi ana nihi liman ka- kana lahu qalbun hayyun duk wanda yake da zuciya rayayye zuciya rayayye zuciya ba ba mahaukace zuciya ba gwa- ba gurbatacce zuciya ba ba zuciya mushirka ba wadda ba ta daukan addini wadda ba ta ce ba la ilaha illallah to ita ce ake nihi a nan gurin na'am walaqad ولقد خلق- ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب Allah ya ce walaqad khalaqana samawati wal arda hakika mun halicci sammai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su fi sittati ayyamin a kwana shidda wa ma massana min lugub kuma wata wahala bata shahe mu ba Allah ya halicce su a kwana shidda kuma wata wahala bata shahe shi ba dan kan mutum yayi zaton cewa kwana shiddan ya gaji ne ya tsaya ya huta a'a inna ma amurhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah al'amarin shi in yayi nihin abu kawai ya zamanto sai ya zamanto ya ja kwanukan wannan ne dan ya nuna mana tadarruj a cikin al'amura karantar da mu ne yake karantar da duniya yake cewa komi kaɗan kaɗan kaɗan ake yi hatta da ilimi karatu a lokaci guda baka yi wa ka zamanto kai kawai alaramma ne sai ka yi kaɗan kaɗan kana ta har da cewa ko kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan Allah kuma ya ce wata lugub wahala ba ta same mu ba fasbir alama ya kula فاصبر على ما يقولون وسبه بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب na'am wa minan wa ومن minan layli الليل فاسجد فاسجد فسبح.
وأدبار wa minan layli ومن الليل فس- فسبه وأدبار السجود fasbir alama ya kuluna ka yi haƙuri a kan abin da suke faɗi wannan aya kamun a umarci annabi da jihadi ne wasabbihi bihamdi rabbika ka yawaita tasbihi da yabon ubangijinka qabla tulu'i shamsi kamun hudawar rana wa qabla al-ghurub kuma kamun fadawarta wa minal layli hakanan da dare kayi ta tasbihin fasabbihu kayi ta tasbihi wa adbara sujud bayan sujada hallau kayi ta tasbihi me wannan ayoyin suke ne kamun zawa kamun isra'i kamun annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya amso sallah guda hamsin ya komo a maida shi annabi musa ya ba shi shawara koma ka roki ubangijin ka ya rage maka na riga ya ka zama da mutane ba za su iya ba sallah hamsin a wuni ana zuwa ana zawa har sai da ta komo ana rage biyar biyar sai da ta komo sallah biyar annabi ya ce shi yana jin kumya ubangijin shi Allah subhanahu wataala ya aiko ya ce to ka tahi sallah biyar ce a aiki amma ladan sallah hamsin gare ta duk wanda ya sallah biyar kin wannan a wuni ladan sallah hamsin ake bashi to kamun wannan sallah biyu ce ake yi. shine wannan aya take faɗi wasabbi bihamdi rabbika qabla tulu qabla tulu'i shams ka dinga tasbihi ga ubangijinka kamun hudawar rana wace rana wace sallah kenan asuba sallar asuba wa qablal ghurub kuma sai suka ce sallar la'asar wasu malamai suka ce a'a ai la'asar da asuba su ne mala'iku suke halarta suna suna halarta gurin da la'asar da asuba dan ku kiyaye akwai hadisin da yake cewa duk wanda bai yi ba sallar la'asar ayyukan shi gaba ɗaya sun zube sallar la'asar ku yi hankali to akan wannan malamai sun yi bayani da yawa hadisi daga an daga Abbas yace huwa tasbih na adbara sujud din wannan tasbih ba'da salah wa yu'ayyiduhu hada ma thabata fi sahihain an abi hurairah radiyallahu anhu qal a- daga abi hurairah yarda Allah tabbata a gare shi yake cewa ja'a fuqara'ul muhajirin wata rana talakawa daga cikin waɗanda suka yi ƙaura daga makka suka zo madina sai suka zo gurin annabi faƙalu suka ce ya rasulullah ya ma'aikin allah zahaba ahlud dusur bid darajatil ula wannan imin muqim yace masu kuɗi sun tahi da daraja madaukakiya da matsayi mai ni'ima babba yake suke gaya ma- suka ma- talakawa ne suka kawo karan masu kuɗi gurin annabi sai annabi ya ce wa ma za menene kuma aka yi suka ce ya rasulullah ka ga yusalluna kama nusalli sallan nan dai suna sallah kamar yadda muke sallah wa yasumuna kama nasum kuma suna azumi yadda mu ma muke azumin wa yatasaddaquna kuma su suna yin saraka wala na tasaddaq muku ba mu da abin da zamu yi saraka kun fahimci karan wa ya'taquna wala na atak suna sayan bayi suna diyauta su mu ko ba mu da kuɗin da zamu saya mu diyauta su su ne talakawa sai kawo karan masu kuɗi faƙala sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce afala uallimukum shay'an shin ba za sanar da ku ba da wani abu idza fa'altumuhu idan kuka dinga yin shi sayattam min ba'dikum idza fa'altumuhu sabaqtum min ba'dikum kun tsere ma waɗanda suke bayanku wala yakun ahadun afdalu minkum illa man fa'ala mithlu ma fa'altum kuma babu wanda zai samu lada kwatankwacin sai wanda ya aikata irin abin da kuka aikata sai annabi suka ce annabi a gaya mu menene wannan sai annabi ya ce tasbahuna wa tahmiduna wa tukabbiruna dubura kullu salatin talatan wa salatin shine wannan karecin ayat dubur wa, wa adbara sujud annabi ya ce ku dinga yin tasbihi kuna yin tahmidi kuna yin takbiri karecin kowace sallah so 33 uku tasbihi subhanallah subhanallah 33 tahmidi alhamdulillah alhamdulillah 33 takbiri Allahu akbar Allahu akbar 33 kowace ƙarecin sallah za ku yi wannan idan kuka yi shi kenan babu wanda zai iya kamo annabi ya su wannan falla an kwana biyu suka je suna ta yi sai su ma masu kuɗin suka gani su ma he suke yi talakawa wannan sai suka komo gurin annabi suka ce ya rasulullah sun ji wannan abin da ka gaya mu kuma su ma suna yi kuma yi suke yi hallau فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله ya ma'aikin Allah ‘yan uwanmu masu dukiya sai ji wannan abin da ka gaya mu a asirce kuma su mahallo suna yi faƙala sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu zalika fadlullah yi utihi man yasha to kuma ho yanzu magana ta ƙare wannan farala ce ta Allah iya ba wanda ya ga dama kenan yin tasbihin wannan yana da muhimmancin gaske to sai mi gaba واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب na'am يوم يسمعون الصيحة بالحق نعم.
ذلك يوم الخروج na'am إنا نحن نهي الم... إنا نحن نهي والميت وإلينا المصير na'am يوم تشقق الأرض عنهم سراء ذلك حشر علينا يسير nahnu a'lamu bima نحن yaqulun.
أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار Allah ya ce wastami yawma yunadil mina- munad ai istami ya Muhammad saurara ya kai a- Muhammad lokacin da mai kira zai yi kira min makanin qarib daga guri wanda yake makusanci shine kiran da muka faɗi wanda mala'ika zai ce eh, ayyatu hal izamul baliyat ya ke kasan sa radaddagargu zai ce inna Allah ta'ala ya amuru kunna an tajma'unna tajtami'un Allah ta'ala yana umarta ku duk ku haɗu guri guda a je gurin lissafi yau ma ya ma'una saihata bil haq ranar da za su ji saiha busa kururuwa tsawo wannan da gaskiya zalika yawmul khuruj to wannan ita ce ranar kullawa ran nan ita ce ranar da za a kullo gaba ɗaya a ta yi taron mahashar inna na hannu nuhuyi wa numit Allah ya ce mu muke rayawa mu muke kashewa wa ilainal masir kuma makoma gare mu take yawma tushaqqaqul ardu ranar da ƙasa za ta tsatsage anhum a gare su sira'an da gaugawa dalika hasharun alaina yasir ai wannan tsatsage taron wannan hashar tattara sun mutane ai a gare mu mai sauki ne can yin su bai yi ba wahala yanzu kuma tado su zai yi wahala na hannu a'lam bima ya kulun Allah ya ce ma annabi shi kai dai ci gaba da hakuri mu mun san abin da suke faɗi wa ma anta alaihim bi jabbar kai ba mai tirsasa musu bane cewa dole sai sun bi wannan addinin naka kawai fadakkir bil qur'an فذكر بالقرآن من يخاف kai dai وعيد kai ta wa'azi kai ta wa'azi da alqur'ani man ya khafu wa'id wa wanda yake tsoron wa'idi na shine eh, alƙawalin da nayi na cewa zan sa su wuta wanda ba su bi ni ba fa zakkir bil qur'an Allah ka samu cikin masu bin alqur'ani kun ga wannan gurin Allah yana nuna mu cewa tasowa daga cikin ƙasa in an yi busa busar ce kawai za a yi kamar yadda in an yi shibka in aka yi ruwa zau ga shibka tana bullowa tana bullowa tana bullowa to haka ne za mu yi ta bullowa daga cikin ƙasa wanda ƙasa ta cinye naman shi da wanda ƙasa bata cinye naman shi ba haka za a yi ta bullowa daga cikin ƙasa kamar yadda na faɗi yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shine farkon wanda ƙasa za ta tsage ya hudu sai a zo gaba ɗaya a zo gurin Allah a zo a yi lissahi a zo a yi wannan bayanin na farko kowa sa'iqun wa shahid ya kawo shi a zo amma kowa lissafi kuma alƙalin Allah ne kuma babu zalunci a ranar ɗan adam kada ka kuskura ka tafi da zalunci ka tuna ni ka tuna ka wa'aztu ka nemi gafara gurin ubangiji kada ka kuskura ka gamu da Allah da haƙƙin wani a kanka mugun abu ne domin haƙƙin wani a kanka ka ƙi kaso sai ka biya shi in sata ce sai an ɗauki ladanka an bashi ko ka tuba saboda ka ɗauke mai haƙƙin shi ka cinye kuɗin shi ka cinye kuɗin marayu ka cinye kaza yanzu maraya da, da, da aka baka ka riƙe shi an baka maraya ka riƙe shi baban shi ya mutu an baka ka kula da shi da dukiyar shi za ka ga gidaje nashi ka ƙwaci wata dukiya da aka bashi a banki ka ƙwaci wani kaza ka ƙwace a ran nan duk ka za kwashe ladanka a bashi ya tafi aljanna kai kuma a babbaka ka Allah kiyaye to ya wannan ya wannan zalunci kala kala kada ka kuskura ka je ka gamu da Allah da haƙƙin wani a kanka. Yi ƙoƙari ka zazzage, yanzu yau muna goma da wata, tuni mun yi sulus ɗaya daga cikin uku na Ramadan. Lokaci ne naka ƙara bincikar kanka, menene wanda baka yi baka yi, saura kwana ashirin yanzu yanzu nan ne zaka ji ana gobe sallah. Kuma abu guda wanda za ku gane ya jama'a, shi Ramadan ba irin sauran ayyuka ba ne. Sauran ayyuka in ya kusa ƙarewa hutu ne yake zawa. to shi ramadan aks ne in ya zo ƙareci yanzu ne lokacin jajircewa ko da yaushe yana ci gaba jajircewa tana zawa ballantana ma in aka shiga goma ta ƙarshe wadda babu kama hannun yaro kenan sai ka jajirce ko da yaushe jajircewa ake a koma wallahi kowa nan kai ba nan baka ba ɗaya duk duniya bai isa ya ɗaga hannu bai ce bai taɓa saɓa ma Allah ba tunda annabi ya ce kullu ibn adam khata duk ɗan adam mai kuskure ne to kai mai kuskure mi kake tsime an baka lokaci na ka zazzage ka tuba don mi zaka shantake lokaci occasion an baka wadda take ita ce kenan idan baka yi ba sai ka ciza yatsa abin da muka yi daidai Allah ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana anan muka zo karshen wannan sura suratul qaf insha Allah gobe za mu shiga suratul zariyati makkiya Allah ya raya mu a cikin insha Allah abinda muka karanta a cikinta Allah sa mai albarka wanda yake na kuskure daga mu ne daga shaidan Allah ya shahe shi daga zukatanmu Allah ya ba mu ladan wannan karatu da muka yi ya Allah muna roƙonka dan girman zatin ka dan iyawa ka dan kai ka sani mu mun sani ba ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta ya Allah ka shiryar da mu ka shiryar da 'ya'yanmu ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasanmu ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasanmu ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasanmu wanda ba su da lafiya a cikinmu Allah ka ba su lafiya masu neman aure Allah ka ba su daidai su masu neman iya Allah ka arzuta su ya Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasanmu bi rahmatik ka kiyaye mu ya arhamar rahimin ga dukkan bala'i da yake tunkaro mutane a duniya bi rahmatika ya wahidal qahar ya Allah masu taimaka ma addinin ka ka lullumka musu dukiyarsu ya arhamar rahimin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atana wa tawaffana ma'al abrar سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين